بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة يجوز ذلك وأما تعلم علم الطب فيجوز لأنه سبب من الأسباب فيجوز تعلمه كسائر الأسباب وقد وقد تداوى النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام وقد حكي عن الشافعي رحمه الله عليه أنه قال العلم علمان علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان وما وراء ذلك بلغة مجلس to shi kenan a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun yi bayani akan cewa abin da ya shafi ilimi na turari wannan haramu ne musulmi ya koye shi ko saboda yana cutarwa baya amfanar da bawa ko daya to malam zai yi bayani akan abin da ya shafi wato hanyar da idan mutum ya bi wajen koyon ilimi na turaru wanda zai zama to wannan babu laifi a kai shine yace Allahumma illa iza ta'allama minan duju wato sai dai idan ya nemi sani na ilimi na tuburari gadara ma ya arifu bihi alqibla gulgudan yanda zai iya ganewa alqibla da shi gulgudan yanda idan ya shiga cikin dokar daji ko ya tashi cikin dare zai yi ibada zai iya ganewa alƙibla zai iya ganewa yamma zai iya ganewa arewa da gusu wa auqatas salati da kuma lokuta na sallah to wannan fa yajuzu zalika ya halitta mutum ya san ilimin taurari saboda wannan idan ya zamanto daga cikin bayan Allah akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka zukatansu ya zamanto tuburaro idan suka tashi suna cikin barci suka tashi suka daga kansu suna ganin wani tuburaro za su ce to lokacin sallar asuba ya daka ku lokaci ya kusanto saboda tuburaro kaza baya kasancewa a guri kaza sai daf da asubahi sannan kuma daga cikin bayan Allah akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu wajen abin da ya shafi tuburaro na kaza yana fitowa ne a wajen alƙibla na kaza yana fitowa ne a yammacin alƙibla na kaza yana fitowa ne a kudancin alƙibla to idan ya zama mutum ya san ilimi na tuburari saboda ya dinga bambancewa tsakankanin alƙibla da watar alƙibla sannan kuma ya gane cewa dare ya zo ƙarshe to wannan ya halitta babu laifi amma in dai mutum zai yi ilimi ne na tuburari saboda ya dinga gujewa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta da kuma abin da Allah ta'ala ya kaddara a kan shi zai same shi to wannan haramu ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani fa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wato suna koya ne daga wannan daba dabo abin da zai cutar da su a bangaren abin da ya shafi aqidar su abin da zai cutar da su a bangaren abin da ya shafi zamantakewar su ta rayuwa sannan kuma ba zai amfanar da su ba wanda mun tattauna akan cewa kuna zaune lafiya da makwabtanka da abokanka idan mutum ya tafi wajen wannan boka zai gaya mishi banza banza ya ce ai makwabcinka ne maka magani kaza da kuna zaman lafiya shi kenan a zo a tayar da rikici a tayar da hayaniya ya zama to tsakankanin kai da shi babu jituwa da kuna zaune da wani abokinka lafiya kalau abokinka na kasuwanci ko abokinka na shiga cikin gari a ce ai na kusa da kai ne maka wannan abu na kusa da kai ne wanda kullum kuke tare da shi shikenan sai ka yi kulla ce wannan abokin naka ya zama to ka fasa bashi yarda to wannan dukkanin shi haramu ne amma in mutum zai san gwalgwadon yadda zai iya ganewa alƙibla saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ce wa alamatin wa bin najmihum ya duna. ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya taurari su zamanto alamomi ne wanda ake ganewa kudu da arewa da gabas da yamma don kuma Allah ya ce wahum ya duna su bayin Allah na gari suna shiriwa ne bin najimi da taurari saboda yana ɗaya daga cikin hikima ta halitta taurari shine domin su zamanto ana shiriwa da su zina ne ga sama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna zayyana sama'ad dunya bi zinatin al-kawakib sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta su domin su zamanto masu jefewa shedannu ne faman yasmi al'ana yajid lahu shihaban rasada sannan kuma dan su zamanto ana shiriwa da su kamar yadda ayar da muka karanta ɗazu ta yi nuni akan haka ya ce wa amma ta'allumu ilmi ɗibbi amma neman sanin ilimi na likitanci ya zamanto mutum ya tsaya ya karanci likitanci ilmin ɗibbi ana karanta shi ne saboda ya zamanto rashin lafiya ta gangan jiki idan kaza ya faru to idan aka yi amfani da kaza da kaza insha Allahu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da lafiya idan kaza ya faru ga bil'adama idan aka yi kaza to Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da lafiya idan aka yi al'akhdhu bis sabab idan aka yi riko da sababi na kaza Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da lafiya to mutum ya zamanto ya bayar da kanshi wajen abin da ya shafi karantar likitanci amma ya zamanto majuwar amma ya zamanto daktar to wannan fa ya juzu ya halitta ya halitta bayan mutum ya samu bak idan ya tafi jami'a ya saka sunan shi cikin waɗanda za su karanci likita ya halitta saboda me yace li'annahu sababun minal asbab wato saboda karatun likitanci sababi ne wanda idan aka yi riko da shi Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da lafiya idan ya zamanto mutum ya karanci likitanci ya san cuta kaza idan ta gilmo kaza ne za a yi amfani da shi sai ya zamanto insha Allahu Allah ta'ala ya ba da lafiya ko ce li'annahu sababun saboda wannan sababi ne na magancewa cuta ta gangan jiki minal asbabi daga cikin sabubba waɗanda suka yi halatta waɗanda suka halatta a yi riko da su to al'akhudhu bil asbab la yunafi tawakkul idan ya zamanto mutum ya yi riko da sababi baya da lafiya ya tafi wajen likita ya bashi magani shi kenan ya ce da me da me kake ji a jikinka ya ce ina jin kaza ina jin kaza ina jin kaza shi kenan sai ya siffanta mishi maganin da zai amfani da shi ya ce to ka yi ƙoƙari ka yi kaza ka yi ƙoƙari ka yi kaza ka yi ƙoƙari ka yi kaza kuma rana ta yau ka dawo shi kenan idan ya je shi ya yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lafiya saboda ya yi riko da wannan sababi din to wannan ya halitta amma idan ya zamanto mutum ya doge ya ce shi fa don rashin lafiya ta kama shi ba zai je wajen likita saboda yana so ya shiga cikin ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an taɓa musu kayansu ba ba tare da an musu hisabi ba saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda za su shiga aljanna mutum miliyan saba'in ba tare da an taɓa musu kaya ba ba tare da azaba ta shafe su ba shine mutumin da ya zamanto baya zuwa likita idan rashin lafiya ta kama shi kawai ya san Allah ne ya ɗora mishi Allah ta'ala kuma zai ba shi lafiya wannan Allah ta'ala ya kara wa mallan lafiya mallan aishi ba ya yarda aka yi shi likita saboda yana so ya shiga cikin wa ala rabbihim yatawakkaluna wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce humul ladina la yastarquna wa la yatadayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun hadisin Abdullahi dan Abbas mutum dubu saba'in mutum miliyan saba'in waɗanda za su shiga aljanna ba tare da azaba ta shafe su ba su ne wanda suka hada waɗannan siffofin guda hudu su ne wanda idan matsala ta kama su ba sa neman a yi musu tawaida ba sa zuwa wajen likita ya ce su ce ya leƙa su ya ga yanayin da suke ciki kwaya za a ba su su sha ko ku allura za a musu sannan kuma ba sa yin canyi ba sa cewa saboda mun yi kaza ne kaza ɗin nan ya faru sannan kuma ba sa yin lalas sannan kuma suke dogaro ga ubangijinsu to waɗannan su ne wanda duk wanda ya haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye waɗannan dokokin guda hudu to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai saka shi cikin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an bincika musu kayansu ba an gane da kyau to wannan shi ma ya halitta ya za waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa idan ka kamu da rashin lafiya ka tafi likita ya fi ko ku a'a ka zauna a gida tunda dai Allah ne ya dora maka kuma zai baka lafiya waɗansu suna ganin cewa ka tafi likita yafi saboda banza Allah ce ta dawo ibadallahi fa inna Allah lam yada da'an illa wa da'a lahu shifa'an yace bayan Allah ku yi magani ku tafi likita idan matsala ta same ku da Allah tabaraka wa ta'ala bai ɗora wata cuta ba a duniya ɗin nan face dai tana da magani in banda cuta guda ɗaya ita ce mutuwa ta mutuwa din yanda ka kai ka je ka gun likita in ba ka je ka ko likitan a ingila za ka tafi to shi ba zai maka wannan maganin ta ba kawai in lokaci yayi kawai rasuwa za ka yi an gane ko to shine yace fa yajuzu ya halitta mutum ya san likitanci li'annahu sababun min al-asbab saboda wannan likitanci sababi ne wanda ake yin riko da shi daga cikin sabubba wanda ya halitta musulmi ya yi riko da su ya halitta an gane ko fayajuzu ta'allumuhu ka sa'iril asbab ya halitta mutum ya koyi likitanci kamar yadda yake halitta ya koyi sauran sabubba wanda addini na musulunci ya halitta a yi riko da su kamar yadda ya halitta wato mutum ya zabanto injiniya to haka nan shi ma likitanci sababi ne daga cikin sabubba wanda ake yin wato magancewa matsaloli na gangan jiki da su an gane da kyau waƙar ta dawon nabiyu alaihi salatu wassalam kajuha ya ce haƙiƙa shugaban talikai wanda ya fi kowa kiyayewa dokoki na Allah shi ma ya yi magani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim wato an mai ƙaho an mai ƙaho sannan kuma ya yi wa wani tawaida wanda wannan yake nuni akan cewa ya halitta shi ya halitta musulmi ya zamanto ya tafi likita saboda shugaban wato bayin Allah ya yi magani wanda kuma an umarce mu da mu koyi da shi ko to don haka ya yi magani kenan yanzu idan mutum ya tafi likita ba za a ce ba ya bar dogaro ga Allah saboda wanda ya fi kowa dogaro ga ubangiji ya yi riko da sababi na magani an gane waƙadu hukiya an shafi'i rahmatullahi alaihi haƙiƙa an hakaito daga wajen al'imamu shafi'i muhammad bin idris a shafi'i ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci waɗanda suka yi wa addini na musulunci hidima al'imamu shafi'i allah ta'ala ya ji kansa da rahama yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka yi wa addini na musulunci hidima kuma an haife shi hijira tana 150 daidai ya rasu hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana 204 shekarar shi 54 a duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi ransa to an hakaito daga wajen al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris Allah ta'ala ya ji kansa da rahama annahu qala wato haƙiƙa al'imamu shafi'i Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce al'ilmu ilmani al'imamu shafi'i ya ce ilimi wanda ake koyo kuma addini na musulunci yake tutiya da su nau'i guda biyu ne ilimi wanda idan ya zamanto mutum ya ba da kanshi wajen abin da ya shafi karantar shi za a ce ya kawo wato gudunmuwa mai girma cikin addini da musulunci ya ce nau'i guda biyu ne ilmul fiqhi lil adyan ma'ana ahaduhuma ilmul fiqhi ɗaya daga cikin su ilimin da ya zamanto idan bawa ya ba da kanshi wajen koyon shi zai kawo gudunmuwa wanda take mai girma cikin addini na musulunci shine ilimi na fiqhu ilimin da mutum zai fahimci addini na musulunci ya fahimce shi a mahanga ta magabata to wannan shine na farko daga cikinsu wanda shi kuma ilimin fiqhu ana yin shi ne lil adiyani wato saboda gyara addini saboda ya zamanto mutum ya koyi yanda ake tsarki ya zamanto ya koyi yanda ake alwalla ya zamanto ya koyi yanda ake sallah ya koyi yanda ake yin wanka ya koyi yadda ake yin azumi ya koyi yadda ake ayyuka na addini na musulunci to wannan shine ilimi na fiqhu ana koyon shi ne dama saboda gyara abin da ya shafi al'amurra na addini wannan shine ilimi na fiqhu wa ilmu tibbi lil abdan da kuma ilimi na likitanci mutum ya zamanto majuwar ko ya zamanto daktar ko ta zamanto lasaj da sauransu to waɗannan shi kuma ana yin shi ne lil abdan saboda magancewa cututtuka na gangan jiki idan ya zamanto mutum ba shi da lafiya ya je ya gaya wa likita ba na iya yin barci da dare ya ce mishi kaza kaza yake ya ce to matsalaka kaza ne ka ce wai ɗan diba ne ko wani abu a'a saboda abin da ya karanta ne idan ya zamanto mutum ya karanci abu to ka bar mutum da abin da ya karanta idan mutum ya karanci abu kadda ka yi garrama da shi ka ce yo duba kake za ka ce wani kaza ne ka taba jikina ya ce to ai da kace baka barci da dare kuma ga yanayin da kake ji cikin dare wannan shine matsalaka shine kaza shine kaza shine kaza saboda shekara bakwai ne ina karatu a jami'a wannan bangaren kaɗai na karanta to kaga ba za ka ja da shi ba idan ka ce za ka ja da shi to za ka zamanto wanwar kai ne a ƙas duk wanda ya karanci abu kai da baka karanta ba to in ka ce za ka yi garrama da shi kai ne a ƙasa shi yasa abin da ya shafi yanayi na sama da kuma yanayi na duniya da sauransu abin da ya shafi shin duniya irin balo ce tukurkur da sauransu ko ku a'a ba haka ba ce to shi ne waɗansu daga cikin malamai su ce kaza waɗansu ce kaza waɗansu ce kaza to amma za a ga cewa waɗanda suka yi rubutu a addini na musulunci wanda ya zamanto an sallama wajen tafsiri ba wani tafsirin da ya kai wannan tafsirin ibn jarir tabari wanda duk duniya inda ya tafsiri ne wanda ya haɗa ayoyi na alƙur'ani da kuma fassara ayoyi na alƙur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kowa ya zo shi bayan shi ne duk wani wanda ya zo shi ya yi rubutu a ɓangaren abin da ya shafi tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsirul qur'ani bis sunna shine shugaban tafsiri na duk duniya an gane ku to amma za a ga cewa wani ra'ayi da ya tafi akan shi akan abin da ya shafi wannan lamari din to sai zaman to waɗansu daga cikin malamai sun ce ba haka bane saboda shi bai karanci wannan abun ba an gane da kyau to shi yasa duk iliminka da sauransu in ka ce za ka kutsa gurin da ba karanta ba komi ka ce za ka sa baki a ciki to sai ya zamanto ɓandarka ta fi daidai ɗinka yawa komi ya faru ka ce za ka sa baki ɓangaren addini ne ka sa baki ɓangaren likitanci ka sa baki ɓangaren injiniyanci ka sa baki ɓangaren ka za ka sa baki to sai ya zamanto kai ka zamanto wawa an gane saboda kowa a bar shi da ɓangarensa ibnu hajar yake cewa dukkan wanda ya ce zai yi magana ba a bangaren da ya karanta ba to za ka ga ya zo da kayan mamaki haka ibnu hajar ya faɗa allah ya ji kansa da rahama ya ce wa ilmu ɗibbi lil abdan da ilimi wanda yake na likitanci ana yin sa shi kuma saboda magancewa cututtukan jiki imma cututtuka na ciki imma cututtuka na gangan jiki imma cututtuka na kai da sauransu za ga cewa in aka tafi likita aka auna ka a ce wata kaza ce wani kaza ne wani kaza ne da sauransu saboda wannan shi mutum ya karanta na'am wa ma wara azalik to dukkan abin da yake wani wannan ne ya zama to ba ilimi bane na fiqhu ba ilimi bane na likitanci wannan bulghatu majalisin wannan guzuri ne na mazauni wato za a yi shi ne saboda a korewa baki guda amma duk ilimin da ya zamanto ba waɗannan guda biyun bane ya ce to guzuri ne na matsugunni in ka koya za ka amfanar da al'ummarka idan baka koya ba to rashin sanin shi ba zai cutar da kai ba idan ya zamanto daga cikin musulmai an samu waɗanda suka ba da kansu wajen koyar wannan abin mun gane da kyau na'am وأما تفسير العلم فهو صفة يتجلى بها لمن قامت بها هي المذكورة مذكورة لمن قامت هي المذكورة نعم كما هو والفقه معرفة دقائق العلم مع نوع علاج قال أبو حنيفة رحمة الله عليه الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها فقال ما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل للعاجل فينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه وما ينفعها وما يضرها في أولاها وأخراها
وأن وأما تفسير العلم to za mu ga cewa a farkon fasali ɗin nan ya yi bayani akan fi mahiyyatul ilimi ko haƙiƙanin ilimi abin da ake cewa ilimi to shi ne yanzu zai tattauna a kan shi kaga yadda ya kamata tun da shi ya fara yin magana a kan shi a fasalin ya fara kawo shi to amma sai ya jinkirta shi har zuwa ƙarshen fasali ɗin amma tafsirul ilimi amma wato bayani dangane da abin da ya shafi haƙiƙanin ilimi fahuwa sifatun wato shi ilimi sifa ce daga cikin siffofi wanda ya tajalla bi haliman qamati hiya bihi almadhkura wanda ya tajalla biha yake bayyana yake bayyana da ita liman qamati hiya bihil madhkura ga wanda shi ilimin da ake ambato ya tabbata da shi duk wanda ya zamanto yana da kwai ilimi to wannan siffa ce wanda ba ta buya idan mutum yana da ilimi za ka ga da ka gani a fuskar shi za ka gane cewa lallewa ne akwai kaya akwai ilimi saboda ilimin nan shi zai kwabe ka daga shigi-shigi duk abubuwan da bai dame ka ba ko ba za ka sa baki a kai ba min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni sannan kuma ilimin nan da kake da shi zai baka damar ka daina yin kwadai dangane da abin da yake hannayen mutane na dukiya shi zai baka damar ka dinga kiyayewa dokar Allah to amma idan aka ce wani akwai ilimi sai zamanto da kuka haɗu da shi sai ka rena shi saboda ilimin da ake cewa akwai a cikin jahilai ne dama ake cewa yana da ilimi amma sai kaga ba haka bane to shi ilimi sifa ce wanda ya tajalla biha yake bayyana da ita liman qamati hiya bihil mazkura ga wanda mankin nan bi ma'ana allazi liman qamati hiya bihil mazkura ga wanda shi wannan abin da ake ambato na ilimi qamati hiya bihi ta tabbata da shi duk wanda ya zamanto Allah ta'ala ya bashi ilimi a kowane bangare to za ga cewa ya sha bumbum da dan uwan shi wanda bai ba wannan karatun idan ka je likita likita ya maka aiki kana dawowa za ka ce lalle likitan nan likitan ya san hannun shi dawowa aka yi za a yi allura wannan ya zo ya taba wannan ya zo ya taba wannan ya zo ya taba kowa ya kasa samowa bakin zara amma kawai yana zawa shi kawai da ya amsa gami daya kawai da ya sama kawai ya dace da gudu a gane ko to kaga ilimi kenan hakanan bangaren abin da ya shafi karatu wane yana da karatu wane yana da karatu shi kenan idan kuka zauna da shi za ka gane yana da karatu ko ba shi da saboda wannan siffa ce wanda ta tabbata da shi kama huwa kaman yadda shi ilimin yake kowane bangare na ilimi ba sai addini ba kowane bangare na ilimi in dai mutum yana da shi to baya ɓuya wannan siffa ce wanda za ta bayyana da shi likitanci ne za ka ce lallewa ne ya san hannun shi injiniyanci ne za ka ce lallewa na ya san hannun shi karantarwa ne za ka ce lallewa na ya san hannun shi kaza ne za ka ce lallewa na ya san hannun shi to kowane bangare in dai ilimi ne in dai mutum ya san shi to za a ga cewa lalle abin ya bayyana ya tabbata a tattara da shi wal fiqhu to abin da ake cewa fiqhu ka shine ma'arifatu da da'iqil ilm wato sanin zurfafan ilimi ilmomi waɗanda suke masu zurfi ya zamanto mutum ya san matsala a faifaye ya fahimce ta da kyau wannan shine fiƙihu kar ya zamanto mutum ya wa matsala karantawar kwash-kwash-kwash kuma ya ce zai yi magana a kanta duk wanda ya ce zai dinga magana a cikin matsala ta fiƙihu wanda ya zamanto bai yi karatu ba ya wa matsalan nan sama-sama ne to za a ga cewa yana zauwa da katobara da yawa a cikin karatun shi an gane da kyau akwai wani malami wanda ya zo shi zandar yanzu yana nan yana karantarwa a daktar jamil yusuf zarewa babban malami ne ya karanci fiƙihu a madina to ɗazu yana sauraron karatun shi yake bayani akan abin da ya shafi alwali ɓangaren aure wannan ba sharaɗi ba ne shi kenan mutane suka yi ta ya za a yi abin da aka sani ya ce ba haka ba ne ce a'a ya kawo aya cikin suratul bakara da sauransu ya tattauna a kai ya ce shi ya ce an taɓa mai tambaya akan wani ne aka ɗaura mai aure ba alwali ya ce su ci gaba da zamansu an gane ku saboda shi ya karanci wannan ɓangaren ya ce kuma ita ce fatawar a sheikh suleiman ar-ruhaili wanda babban malami ne yanzu na fiƙihu a madina yana nan duk maganar da ya tattauna a kanta to ba lalle ba ne za ka iya samun wata warwara in ban da tashi a dai waɗanda suka karanci fiɗihu za ga babban malami ne ya san usul ya san fiɗihu ya ce to wannan ita ce fatawar shi da kuma sauran dalilai wanda ya kawo a cikin matsala ɗin an gane da kyau to da haka idan mutum ya zama to ya san abu kai sama sama ka karanta shi to shikenan shi ko wannan zurfi yayi a cikinsa abin da ya karanta ne zalla kuma ba irin wanda za su je su bane jami'a su yi ta wasa irin waɗansu daga cikin wanda suke zuwa jami'a su yi wasa su abin da suka je sun san karatu ya kai su kuma shi suka yi kenan ka san dai tun da ya bada fatawa din nan to akwai abubuwan da ya mulahazan su abubuwan da ya hararo su ya gani sannan kuma yana da kwai magabata a kai na'am ma'a nau'in ilajin tare da kuma wani nau'i na magani fiƙihu shine ya zamanto bayan Allah ta'ala ya sa ka san addini na musulunci ka fahimce shi idan mutum ya zo maka da matsala kaza za ka kallace shi da yanayinsa ka ba shi fatawa a kan shi kar ya zamanto kawai fatawa kai a kullum kawai fatawar ka ɗaya ce za mu ga cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu shugaban masu fiƙihu ma'aiki mutum zai zo ya mai tambaya daga cikin sahabban shi ya kallaci yanayin shi ya ba shi amsa daidai gwargwadon yanayinsa. Abdullahi dan Mas'ud ya ce na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyuka wanne ya fi lada a wajen Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yin sallah a cikin lokacinta. Wannan shine fatawar da ma'aiki ya baiwa Abdullahi dan Mas'ud. Abu Dhar ya ce na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga cikin ayyuka wanne ya fi lada a wajen Allah. manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce imani da Allah da manzan shi sallallahu Alaihi wasallam abu huraira ya ce an tambayi ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi daga cikin ayyuka wanne ya fi ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah to waɗannan dukkaninsu ya kamata mutum ya zamanto yana da kwai wayewa idan mutum ya zo ya maka fatawa to kada ka ce yadda ka baiwa wani fatawa haka za ka baiwa wani akwai yanayin da mutum yake samun kanshi ciki shi yasa wajen abin da ya shafi inda mutum ya ce yawa matar shi saki uku a kalma ɗaya wannan malamai sun kai ruwa rana yaya za a warware wannan matsala ɗin shi ne aka ce to faƙihi zai kallaci yanayin wanda ya zo gurin nashi idan mai hankali ne mai nutsuwa ne kawai kuskure ne na baki to sai a ce mashi saki ɗaya ne ya tafi amma idan aka ga cewa wannan ɗan sharholiya ne dama sai a ce mai saki uku ne saki uku da ya mata a zama ɗaya saki uku ne saboda kowanne akwai malaman da suka tafi a kai mun gane da kyau to irin waɗannan su ne ma'a nau'in ilajin da zaman to kana da kai basirar da wanda ya maka fatawa za ka ba shi amsa gwargwadon yanayinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadithun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu ku yi wa mutane magana da abin da suka sani kada ka zo ka da ilimi wanda yake na zurfi ne na cancan ne wanda a irin Madina ma sai su wani da wani da wani suka san shi ka ce kuma anan so kace ka dora shi shin kuna so a karyata Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo ka da abin da ya zamanto mutane ba su san shi ba kuma ayoyi ne na alkur'ani suke ɗauke da wannan hukunci ko hadisai ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga idan kai za ce ya gwarau da shi da Allah ƙarya ce to kaga an ƙaryata ayar Allah an ƙaryata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ta dalilin rashin fahimtar ka wato yanayin da bayi suke ciki idan ka zo guri akwai mas'aloli wanda suke sama sama ne ko bangaren abin da ya shafi na hau yanzu idan mutum ya zamanto ya yi zurfi cikin ilimin nahawu za a ga cewa hukuncin sha sha bambam da wanda ya zamanto sama-sama ya karanta ajirumiya muka karanta mulhatul irabi alfiya da sauransu to wannan hukuncin mu irin na awam ne amma wanda ya zamanto takhassusin ta yi za a ga cewa ya yi tazawwa daga ra'ib abubuwa wanda suke baki wanda idan ya faɗa kai zaka ce ƙarya ce yake ce ya za a yi kace wannan kaza kaza mu dai mun karanta tun a ajiru ne kawai biya ku je ku jami'a ku zo ku kawai ba karatu ba ku je ku zo ku wannan to shi yasa in ya zamanto mutum yayi karatu sai ka kallaci yanayin da al'ummar ka take ciki haka ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin ilamul muqiin ar-rabbil alamin yace dukkan wanda yace zai baiwa mutane fatawa da zaran aya ta alkur'ani da hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya ga yanayin da bayin ba suke ciki to ya ma jahilci abin da ake cewa fatawa kowane guri da yanayinsa kowane guri da yanayinsa yanzu lokacin da muke tattauna akan cewa a saudiya mace ta yi tuƙi bai dace ba yanzu in ka zo ka ce dokan nan sai ka ɗora ta ana ina gani ba wanda zai kallace ka saboda yanayinsu na can ya sha bambam da yanayinmu na nan ka ce to ai wanda aka ce ayi koyi da su manyan malamanmu na can da sauransu ai duka sun ba da fatawa akan rashin halaccin tuƙi na mace ce to shi kenan sai ka kwana kana yi wataran sai ka ga matar makwabcinka ma akai in ta zo gurinka ta yi wani ta yi kyarkyarta a shana ta huce ka ce Allah isa an gane ko to ba abin da ka iya sai dai Allah isa kana malami amma kuma an rena ka to shi yasa yanayin da bayi suke ciki wannan ka kallace shi ka magance musu matsalar su wannan shine fiqh amma ba wai kai karatu ba amma kuma ka zo ka biya kai ta rikici da mutane wannan ba fiqh bane fiqh ka karanci yanda za ka yi mu'amala da mutane da kuma yanda za ka fuskance su da shi da ayar alkur'ani da aya ta alkur'ani da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza shikenan sai ka mu'amalance su da irin wannan an gane ku qala abu hanifata rahmatullahi alaihi al-imam abu hanifa an-nu'man ibn thabit Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wannan babban malami shekarar da ya rasu shekarar da aka yi al'imamu shafi'i taburaro ya rasu sai aka ake taburaro mata najimun wa wulida najimun a to taburaro ya rasu sai aka ake taburaro wanda zai mai gurbin shi al'imamu abu hanifa ya rasu jira ta ma'aiki tana 150 daidai kuma a wannan shekarar aka haifi al'imamu shafi'i allah ta'ala ya ji kansu da rahama al'imamu abu hanifa allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce alfiƙihu ma'arifatun nafsi ma laha wa ma alaiha abinda ake cewa fiƙihu shine mutum ya zamanto ma'arifatun nafsi sanin abin da yake kai sanin rai ma laha abin da yake kanta na alheri idan ta aikata kaza ta aikata kaza wa ma alaiha da kuma abin da yake kanta na sharri idan ta aikata kaza ta aikata kaza wannan shine fiƙihu ya zamanto kana da kwai wayewa bangaren abin da ya shafi alkhairi idan ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ta dalilin ka bayan Allah suka fahimci addini na musulunci kana da kaza kana da kaza kana da kaza ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa ali ibn abi talib fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulun wahid la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wallahi Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mutum ɗaya tal ta dalilin da'awarka ya fi alkhairi a gare ka sama da a tara maka jajayen raƙumma to wannan kalma da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa wa Ali ibn Abi Talib kalma yi tunanin cewa ta shafe shi shi kadai hakanan kai ma idan ka yi amfani da damarka wajen abin da ya shafi kiran bayan Allah da usulubi mai kyau suka fahimci addini na musulunci a mahanga ta magabata to kai ma ka san da cewa Allah tabaraka wata'ala abin da zai baka na dimbin lada ya fi a baka jajayen raƙumma an gane da kyau to haka nan kuma ya zamanto kana da masaniya cewa idan mutane suka kyamaci addinin Allah ta dalilin ka kullum in ka zo ka kawai ka bulasar a ajihun ka yake ka hudo ka ce wani kafiri ne ka hudo ka ce wani kafiri ne su wani kafirai ne mutane su kyamaci addini na musulunci saboda da'awarka to ka san da cewa kai ma kana da kai kaso mai girma na laifi a wajen Allah an gane ku bayan Allah ana kiransu ne da usulubi wanda yake mai kyau ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan ya tafi zai yi da'awa to yana kallon yanayin wanda zai musu da'awa sai ya fuskance su da abin da za su fahimta da abin da zai zamanto ya kawo musu sauki na na aisha radiyallahu anha take cewa ma khuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba a bashi zabi ba tsakankanin al'amurra guda biyu face dai sai ya zaɓi abin da ya fi sauki to amma kai a kullum abin da zai zamanto rikici abin da zai zamanto tayar da hankali shine kake zaba to ma'aiki alaihi salatu wassalamu abin da yafi kowanne sauki shi yake zaba matukar dai wannan abin da yafi kowanne sauki din ba laifi bane to ma'aiki yana zabar shi to dan kai ma a da'awar ka ya zamanto a kullum akwai usulubi mai kyau akwai maras kyau to sai ka yi kokari ka ɗauki usulubin mai kyau ka yi da'awa da shi idan ka yi amfani da usulubi wanda yake maras kyau to waɗanda za su guje wa addini na musulunci saboda wannan usulubi da ka yi amfani da shi ya fi waɗanda za su amshi addinin da hannu biyu to wannan ya zamanto muna da kwai wato masaniya akan haka waƙala al'imamu abu hanifa allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce bal ilmu illa al'amalu bihi wato ilimi ba komai ba ne ilimi face dai aiki da ilimin da kake da kar ya zamanto da kai da jahili ba a bambance ku idan ya zamanto mutum yana ƙara karatu kana ƙara karatu kana ƙara nausawa karatu to zafinka yana ƙara ragewa ne duk mutumin da ya zamanto ya fara karatu yana cikin balaga ta karatu gani yake ba wani wanda ya kai shi a ilimi sai ya dinga haɗa kanshi da su shekul islam ibn taimiyya ya dinga haɗa kanshi da su ibn al-qayyim ya dinga haɗa kanshi da su imamu ahmad ce wannan masala ɗin da na tattauna maka ko imamu ahmad iyakacin abin da zai tafi a kai kenan wannan masala ɗin da na tattauna maka ko albani to yana tafiya yana tafiya yana ƙara karatu wataran sai ya zamanto kuma ya fara rage wannan zafin kan nashi sai ya ce to malamanmu dai kaza suka tafi akai malamanmu kaza suka tafi akai to har ya zamanto wataran ya mai da kanshi ɗalibi ilimi idan mutum yana ƙara karatu yana ƙara gane cewa shi jahili ne amma in ya zamanto mutum yana farkon tashi na ilimi za a ga cewa kawai gani yake babu ya shi babu ya shi ya rufe ƙofa to ana nan ana nan in yana karatu zai dinga gane cewa ashe shi din jahili ashe shi din jahili ne idan ya karanta mas'ala kaza ya ga yadda malamai suka tattauna a kanta sai ya gane cewa ashe shi din jahili ne lokacin da yake da zafi akan kaza akan kaza akan kaza saboda bai karanta littafi kaza ba ne bai karanta littafi kaza bai karanta littafi kaza ba an gane da kyau wal amalu bihi tarkul ajil to yin aiki da ilimi kwa shine mutum ya bar magaggauciya ita ce duniya ya yi watsi da duniya haka Allah tabaraka wata'ala ce man kana yuridu al'ajilata ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu to shine tarkul ajil mutum ya bar magaggauciya ita ce duniya lil ajili saboda majinkirciya ita ce lahira ya zamanto mutum ya yi watsi da duniya da abin da yake cikinta saboda abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada wa bayan shi na gari a aljanna wannan shine aiki da ilimi amma in ya zamanto kana karatu kullum in aka tashi kai ne wa wusu kullum in aka tashi dukiya ta jama'in aka kawo sai ka danne kullum in aka tashi an tafi guri kaza ba a gane ka da kai da jahilai wani lokacin ka mafi su haɗama to wannan ilimin ka bai koyar da kai haka ba iliminka shine ya koyar da kai abin da ya shafi watsi da duniya haka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya faɗa a cikin hadisi na sahal ibn sa'ad nisa'idi wanda yana cikin sunan na ibn majah ma'aiki alaihi salatu wa salam wani daga cikin sahabbai ya tambaye shi ya ce ka bani labari dangane da aikin da idan na aikata shi Allah tabaraka wa ta'ala zai so ni sannan kuma mutane bayan Allah za su so ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ka guje wa duniya Allah ta'ala sai ya so ka in dai har kana so Allah ta'ala ya so ka ya dinga lullube ka da rahamarsa to shine ka guje wa duniya sannan kuma ka guje wa abin da yake hannayen mutane sai ya zamanto mutane sun so ka amma in ya zamanto duk wani rikici in aka ji kuna rikici da mutum to wata dala ashirin ce ta haɗa ku da shi an je wajen wata fatiya an ba ku dala ashirin da kai da shi ka sa a ajihunka shi kuma ya gani an ce da kai da shi ya gani ku yi ɗan rikici da shi an je guri kaza an ba ku kuɗi ka danne sai ya zama to kawai rikicinka da mutane kai akan kuɗi ne kaga har yanzu ilminka bai maka tasiri ba bai maka amfani ba an gane da kyau na'am fayan bagilil insan to ya yi kamaci ga bawan Allah ya yi kamaci ga musulmi Allah ya rufula an nafsihi kadda ya rafkana dangane da abin da ya shafi gyara ransa duk abin da zai zamanto gyaran rai ne zai gyara maka rayuwarka ta wannan gida na duniya zai raya maka rayuwarka ta gidan lahira to kadda mutum ya gafala ya rafkana ga abin da ya shafi wato kula kanshi wa ma yanfa'uha da abin da zai janyo mata amfani abin da zai kawo mata amfani a wannan gida na duniya da kuma abin da zai kawo mata amfani a gida na ƙarshe ita ce lahira wa ma ya durruha da kuma abin da zai cutar da ita duk abin da zai cutar da ita to ya zamanto ya gane shi saboda ya kautar da kanshi daga wannan guri duk abin da ya zamanto zai zubar maka da kimarka da darajarka da mutuncinka to ko menene shi ka haƙura da shi saboda shi mutunci madara ne din yadda ka kai a iya shara da gyara in dai ya zube ba yadda za a iya tattaro duka in ka tafi wani guri ka yi haɗama to din yadda ake ganin ka da kima da sauransu in ka shiri to yanzu wannan mutuncin ka ya zube a gurin waɗannan mutanen sai dai kuma a yi ta famil yadda za a gyara amma dai mutuncin ka ya zube to ka kula da wannan duk abin da zai cutar da kai abin da zai afka maka cuta a cikin abin da ya shafi zamantakewar ka yau da gobe to sai ka yi kokari ka kiyaye shi shi ulaha wa ukhraha shine a yau da kuma gobe an gane ko abin da zai cutar da ita a wannan gida na duniya ita ce ulaha wa ukhraha da kuma gobe ita ce lahira duk abin da zai cutar da kai a wannan gida na duniya kimar ka ta zube a idan bayan Allah na gari ka zamanto bayan Allah na gari ba sa son ka Allah tabaraka wa ta'ala ya cusa musu tsanarka a cikin zuciyarsu to kai kokari ka nisanci wannan abu ya zaman to kuma hallo a gobe kiyama abin da zai cutar da kai ne ya tankada ka jahannam to sai kai kokari ka nisantar da kanka daga wannan hali din a fayasta jilibu ma na fayasta jilibu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha kai la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alayhi fayazdada qubatan ya'udhu billahi min suhubihi wa ibadihi وقد ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب
فيستجلب ما ينفعها da dinga kokari akan ya janyo abin da zai amfanar da ran shi a yau da kuma a gobe duk abin da zai amfane ka a yau da gobe to kai kokari ka janyo shi an gane wa yajtanibu ma yadurruha sannan kuma ya dinga nesantar ya dinga nesantar abin da zai cutar da kanshi duk abin da zai cutar da shi a wannan gida na duniya ko ya cutar da shi a gobe kiyama to yi kokari ya nesance shi kai la ya kuna aqaluhu wa ilmuhu hujjatan alaihi wato saboda hankalin shi da ilimin sa kada su kasance hujja ce akan shi idan aka ce hujjatun alaihi wato ya zamanto bai yi aiki da su ba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka hankali wannan babbar ni'ima ce wanda muke wasa da ita hankali ni'ima ce wanda take mai girma ba za ka gane cewa hankali ni'ima ce mai girma ba sai kaga wanda ya fi ka kwanaki a cikin daji a cikin wani guri yana cin kashi ka gan shi kawai gabaki ɗayan shi har gidatsa za ka gane cewa lalle hankali babbar ni'ima ce mai girma sannan kuma ba za ka gane cewa ilimi ba ni'ima ce wanda take mai girma sai lokacin da kaga wanda ya fi ka kwanaki yana ka tobara za ka gane cewa lalle rashin karatu ba karamin aibu ba ne an gane ko abin da ya shafi dauda ta duniya ba baiwa ba ce ba wai kar mu dinga ɗaukanta mu fifita ta akan ilimi mu fifita ta akan hankali dukiya wani lokacin tana zamantowa hujja ce akan bil'adama babban abin da ya kamata mu kula da shi shine ya zamanto ilimi ba za ka hada shi da dukiya ba duk mutumin da ya zamanto yana da dukiya amma kuma ba shi da ilimi to fagamniyar shi da wautar shi za ka ga cewa ta fi yawa sama da daidaitun shi aka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin kabisha al'almari wanda yana cikin tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innamad dunya li arba'ati nafar duniya an yi ta ne saboda mutane hudu abdur razaqahu Allahu malan wa ilman bawan da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi dukiya sannan kuma Allah ta'ala ya bashi ilimi fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan yana kiyayewa dokoki na ubangijin shi da wannan ilimin da Allah ta'ala ya bashi sannan kuma da wannan dukiyar da Allah ta'ala ya bashi yana sadar da zumuntar shi sannan kuma ya san haƙƙin Allah a cikin wannan dukiyar tashi wannan manzo Allah ce fa hadha bi afdalil manazil wato wannan yafi kowa babban matsayi a wajen Allah bawan da ya zamanto Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi ilimi da kuma wa abdin lam yarzuquhu Allahu malan wa razaqahu ilman da kuma bawan da Allah ta'ala bai arzuta shi dukiya ba amma Allah ta'ala ya bashi ilimi yana da kwai ilimi fa huwa salihun niyya ya zamanto wannan mutumin yana da kwai kyakkyawar niyya ya qulu law anna li malan amintu fihi bi amali fulani yana cewa da a ce ina da dukiya da na yi aiki irin aiki na wani da a ce ina da dukiya yanda wani alhaji wani ga ilimi ga dukiya yanda yake kiyayewa dokoki na Allah yanda yake gina addini na musulunci ce to ni ma da Allah ta'ala ya hore mun dukiya da irin wannan zai amma ba daga baki bane fa wani za ga cewa daga baki ne duk da Allah ta'ala ya canza mai rayuwa sai ga duka waɗannan abubuwan ya manta manzo Allah ce to fa ajruhuma sawa'un sai kuma wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman da bawan da ya zamanto Allah ta'ala ya arzuta shi dukiya amma kuma Allah bai bashi ba ilimi ya zamanto dukiya aka tara mishi wa huwa yakhbitu fi mali yana tafa gamniya yana tafa gamniya a cikin wannan dukiyar tashi la yaslu fihi rahimahu wala yattaqi fihi rabbahu wala ya'rif wala ya'rifu lillahi fihi haqqan bai san baya sadar da zumunta sannan kuma baya kiyayewa dokoki na ubangiji sannan kuma bai san haƙƙin Allah ba a cikin wannan dukiyar tashi wannan mazala ce fa hadha bi akhbatil manazil wannan yafi kowa munin masauki a masauki yafi kowa daga cikin bayan Allah masauki wanda yake mummuna saboda gashi da dukiya amma kuma fagamniyar da yake yana karya inda ba gaba yana ta fagamniya a ciki shine can shine can shine can sai kuma na hudu shine bawan da Allah ta'ala bai bashi ba dukiya kuma bai bashi ba ilimi amma ya ga alhaji wani suna fantamawa alhaji wani yau in ya dako wannan karuwal a motar shi gobe wacce ce zai dako jibi wacce ce in aka je gidan shan giya din nan gobe wancan ne za a je gobe wancan ne za a je ya ce kai su alhaji suna more rayuwarsu ce da Allah ta'ala ya bani dukiya ne mahauda ba zan yi ba ƙasa a gudu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan mutumin shi ma da gaske ki mazan Allah ya ce to laifinsu duk ɗaya ne to waɗannan su ne guda hudu wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisin yana cikin tirmizi an gane da kyau to ya zamanto ilimin da kake da kwai da hankalin da kake da ya zamanto hujja ne a gare ka ba hujja bane a kanka in ya zamanto iliminka da hankalinka sun zamanto hujja ne a kanka to akwai matsala a gobe kiyama fayazda da uqubatan wato sai ya ƙara azaba akan azabar da ya cancanci a mishi saboda yana da kai mummunar nufi to sai ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mai azaba akan azabar da yake da ya cancanci a mishi na'udhu billahi min sukhbihi wa iqabihi muna neman tsari ga Allah Allah ta'ala ya kare mu daga hushi na Ubangiji da kuma azabar Ubangiji. Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu. wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fada'ilihi ayatun wa akhbarun sahihatun mashhura lam nashtaghil bi dhikriha kay la yudula al-kitab yace hakika wa qad warada ayatun hakika ayoyi a cikin alkur'ani wa akhbarun sahihatun da hadisai waɗanda suke ingatattu mashhuratun waɗanda suke shahararru a bakunan masu su a bakunan malibai wa warada hakika sun zo su fi manaqibil ilmi wato a cikin abin da ya shafi tsoro ko kuwa ta ilimi manaqib shine mafkhar mafakhir abubuwan da suke na alfahari ne na ilimi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baiwa bawa ilimi wallahi ya gode wa Allah ya gode wa Allah ba karaman ni'ima bai mishi ni'imar daudar duniya wannan ba komai ba ce ga wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi an gane da kyau wa fada'ilihi da kuma fadaloli na ilimi ya ce lamnash da gilbi zikiri ha wato ba za mu shagaltu ba ba za mu shagaltu ba da kawo su ayoyin da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kai la ya ɗulal kitabu saboda littafin kada ya tsawo saboda littafin dama ya zo shi ne muhtasar a takaice to idan ya zamanto mun shagaltu da korowa ayoyi na alkur'ani wanda suke bayani akan fadala ta ilimi da kuma tsolo ko kuwa ta ilimi da kuma abin da ya shafi hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda suke bayani akan abin da ya shafi fadala ta ilimi da sauransu to sai ya zamanto mun fita da kharijul maudu mun kawo hadisai waɗanda suke masu yawa wanda za su sa littafin ya zamanto yayi girma to amma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sunan na abi dawud hadisin abu darda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce man salaka tsariƙan yaltamisu fi ilmin hadisin abu huraira wanda yana cikin sahihu muslim dukkan wanda ya shiga wata hanya wanda yake neman ilimi a cikin wannan hanya din sahalallahu lahu bihi tsariƙan ilal janna ubangiji tabaraka wa ta'ala zai sauƙaƙe mishi hanyar da za ta sadar da shi zuwa ga aljanna ba tare da ya sha wahala ba duk wanda ka gan shi ya ba da kanshi wajen neman ilimi to shi kuma Allah ta'ala nufe shi da alheri hanyar aljanna ce kawai yake yi a kullum hanyar aljanna ce wanda babu kaya babu turbuwa babu kwana a cikinta a miƙe take tar a share take amma duk mutumin da ya zamanto ya ba zama da neman duniya duniya ce a gaban shi to illa man rahima rabbuka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yarfa'u Allah yarfa'u Allah alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajatin da sauran ayoyi waɗanda suke bayani akan abin da ya shafi fadala ta ilimi wa bi hadha alqadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk